أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya ba mu ikon haɗuwa a cikin wannan yammaci na goma sha biyu ga watan jimada akir hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da miladiya uku ga watan goma sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na bakin asibiti masallaci mai suna masjidu ibn taimiyya domin fara karatu cikin babban littafi wanda malam ya saka masa suna kulukul mu'min halaye na mumin ɗabi'u na mai imani wannan littafi yana ɗauke da manyan al'amura yana ɗauke da tauhidi yana ɗauke da imani yana ɗauke da duk wani abu da ka sani na harkar addinin musulunci ubangiji maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yana magana akan haƙƙin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon allah kana kayan wasu ɗabi'u waɗanda suke masu girma kyawawan ɗabi'u cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu li utammima makarimul akhlaq yace an aiko ni ne fa danna cika kyawawan dabi'u idan mutum yana da kyawawan dabi'u to shine sallarsa za ta yi masa aiki amma idan mutum yana sallah yana azumi yana hajji amma ɗabi'unsa ba su da kyau daidai iyalansa ba su jin daɗin zama da shi to wannan mutumin in ya mutu ba zai shiga aljanna ba sai zama da yawan mun gafala a kayan kula da kyawawan ɗabi'u shaidan ya shagaltar da mu shine malam ya wannan littafin don ya farkar da mu mu ci gaba da sallah ci gaba da azumi ci gaba da sauran ibadu amma fa mu kyautata ɗabi'unmu in ba haka ba akwai matsala Allah ya datar da mu mala yace bismillahir rahmanir rahim muqaddima yace alhamdulillahi alhamdulillahi yace godiya ta tabbata ga Allah yace la ya'ti bil hasanati illa huwa ba wanda yake sawa a samu kyawawan abubuwa sai Allah shi shi kaɗai kowa ka gani yana addu'a safiya yana addu'a yammace yana yi daddare abin da yake nufi shi ne Allah ya masa mai kyau duk addu'o'in nan anas ɗan malik ya ce annabi yana yawan yin wata addu'a ba addu'ar da yake yi kamar ta ita ce allahumma rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya ce wannan addu'an ta fi kowace addu'a yawa cikin addu'in annabi to kowa kuma haka ne kowa da ka gani mai kyau yake so shi ne malam ya ce godiya ta tabbata ga Allah ba a inda za ka samu wasu abubuwa masu kyawu sai abun Allah shi ki kaɗai ne mai bari ya ce wala yi jibu da'awati illa huwa ba mai amsar addu'a sai Allah Allah ne mai amsar addu'a za ga wasu suna ta shan wahala mutum sai ɗauka yawan maimaita abu ne yake sawa a karɓa ya ɗauki wata addu'a ya yi ta sau dubu a ce ya yi ta sau dubu sha biyu ba haka ba ne akwai guraren da ake addu'a akwai kuma abin da ake addu'a da shi wa'annan ake so ka kiyaye to in kai addu'a sai a karba to ka sani fa ba mai mala yace ka sani cewa ba mai amsa addu'o'i sai shi wa yaghfirul kadiati Allah shi kadai ne yake iya gafarta zunubai kurakuran da kake da su wanda zai yafe maka ya kankare maka su Allah ne shi kadai kar ka dauka akwai wani mutum da zai ce duk kurakuranka na yafe maka kuma ka yadda babu wanda zai yafe sai Allah wa yasturul aulati wa la yasturul aurati illa huwa ba wanda zai suturta matsalolinka abubuwan da baka so a sani na ba daidai ɗinka ba shine al'aura to ba wanda zai ɓoye maka sai Allah ko mutane kowa yana yin wasu abubuwansa waɗanda al'aura ne gare shi dan adam shi na gita ta da ke cika goma ba akwai wani bawan Allah a masallaci na muke sallah da shi zai zo safin gaba mai sallah ashe yana shan taba to wata ran nazo zan wuce ni ban san ma lalle gidansa ba a angon me yake kofar gidan a buɗe yana tsaye haka yana zuban taba yana gani na sai haka ya so ya murtsike ta sai ya juya sai da ya kwanaki baya zuwa sallah wata ran na gan shi akan hanya na tsaya na malle in ce kwana biyu baka zuwa wasu ce wallahi ku sai ya dawo muka ci gaba da sallah to ka gane wannan abun ai ka ga al'aura ce ko baya so a sani to wayansu da irin wannan dalilan sai suka daina yi tunda da mun sun san ai ba abu ne mai kyau tunda ba sa so a gani kowa yana da shi sai mutum ya daina akwai wani mutum da naga taba yake sha shi ma sai wata ran ya dauki yarsa wadda bata kai shekara biyu ba suka je sayan sabulu shago da suka je sai take nuna kan cebur an ba shi sabulu aka ɗauko alawa aka ba ta take aka ba ta biskit take ta abin dawa ta take aka ci a ɗora ta akan teburin a game take so da aka ɗora ta ta ɗauko kwalin taba ta ɗauko ɗaya ta sa a bakin ta irin yadda baban yake yi ce dab sai hankalin sai tashi fiye da na kake tsammani ya ce haka ne abin yake yanzu a wannan yarinyar ma ta san shan taba ya ce wallahi daga yau na daina shan taba malam duk iskanci ne wallahi in mutum ya niyyar daina abu wallahi zai daina wallahi tun daga ranar ya daina shan taba kuma ya daina ki na taba me za a yi da taba kuma wani abun duk wa'azi da ayoyi da ajisai ba su mar ba kaga al'aura ne aiko to shine ba wanda yake suturta al'auran mutum sai Allah wa yakshiful kurbati ai la yakshiful kurbati illa huwa babu wanda yake yayewa damuwa bakin ciki ka san shi bakin ciki ba sai an maka komai ban ka gana ka tashi da shi ka wuri da shi ko ka kwana da shi ka kwana ba kai bacci ba ranka ne a ɓace ka wuna gigice ranka ne a ɓace to ba mu yayewa damuwa sai Allah shi yasa annabi ya koya mana addu'o'i wa'anda in ka iya su wallahi idan kai za ka rayu a duniyar nan kamar duk duniyar nan kai ne sarkinta kai ne shugabanta addu'ar la'ilaha illallahu al'azimul halim, la'ilaha illallahu rabbul arshil azim, la'ilaha illallahu rabbul samawaci wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Wannan addu'an, annabi ya ce wallahi duk abin da ya dame ka a duniyar nan in ka karanta addu'an nan Allah zai wanke zuciyarka ka zauna lafiya ba abin da ya dame ka. Amma sai ka ga mutum hankalinsa bai kai kan addu'a ba. kaga irin wani addu'a in dai kana yin ta to hankali kai tsaye duk asarar ta dame ka duk damuwar da ta dame ka sai ka ji kawai kamar an sa su so da sabulu an wanke shine malam yace fa huwa ahqqu man zukira Allah shine wanda ya fi cancanta a rika ambatan shi ka rika ambatan Allah ka yawaita istighfari ka yawaita tahalili da tahmidi subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace kalimatani kafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani yace wasu kalmomi guda biyu akan harshe fadan su sauki ne shi kowa zai iya fada ko yau mutum ya musulunta zaka iya koya masa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma ya haddace su annabi yace suna da nauyi akan mizani habibatani ila rahman Allah mai rahama yana son su shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim cikin wani hadisi annabi ce duk wanda ya faɗi wannan Allah zai dasa masa bishiya a gidan aljanna to to Allah shi ya fi cancanta a rika ambato cikin magabata akwai wanda koyaushe a cikin ambaton Allah yake aka ce in ana mata tambaya in ka mata tambaya ya amsa kafin ka ƙara yin wata kuma ya ci gaba da ambaton Allah Allah shi ne a haƙu man zukira wa a haƙu man shukura Allah shi ne ya fi cancanta da a gode masa wani ya samu wani malami yake koka masa matsaloli sun kewaye shi ya kamata a ce yana da kudade masu nauyi wadatattu wa'in za su ise shi a rayuwarsa yake ta faɗa ya ce masa to kamar nawa kake ga ya kamata ya ce to shi dai ya samu kamar miliyan goma zai ɗanyi maleji miliyan goma ma maleji zai sai ce to yanzu idanun kaɗin nan ka zaɓi ɗaya a cire a baka miliyan goma yan shiru ya ce a'a ba zai yadda ba ya ce to hannunka ko na dama ko na hagu ka siyar miliyan goma a datse shi a baka ya auna ya ce a'a ya ce kafarka guda ɗaya a yanki a baka miliyan goma kana ga marasa kafa yanzu duk wanda zai yana da miliyan goma zai bayar a bashi kafa ba zai bayar ba a guje zai bayar sai ce to ai Allah ya maka abubuwa ga sunan ka gode wa Allah to kaga Allah da ya mana ido idanun nan wasu ba su da shi ka buɗe idanka ka ga kore ka ga ja ka gane wayanda ba sa ganin nan suna cikin wani lamari ya girma sai ka rufe idanka na tsawon lokaci ka gane ba za ka iya gane kaloli ba ma cikin tarihin magabata aka ce akwai wani da idanunsa ne bai taba gani ba tun da aka haife shi wata ran yana zaune kawai sai idansa ya buɗe sai ya ga zakara a gabansa yana ta kallon zakaran sai kuma idan ya koma yadda yake ya makance da mutane suka zo sai ce yau dai nima ido na ya buɗe na ga wani abu ya ta misalin sai aka gane zakara ne aka ce to ai wannan zakara ne ce to dama haka zakara yake sai rikiyaye wata nan aka zo ana bashi labarin giwa ai giwa kaza kaza ne sai ce ta kai zakara girma ne giwar saboda shi ma'auninsa wannan zakaran ne ko ya ce ta kai aka ce zakara kuma yukabar giwa ma ai ta ba zancen zakara ai to shi bai taba ganin giwa ba da haka dabin za faɗa ma sai ya auna da zakara to ashe wannan ganin da muke yi ba karaman ni'ima ba ce to duka a kyauta Allah ya mana su kaga ku Allah ya cancanta a gode masa wa haqu man ubida yace kuma Allah shine wanda ya fi cancanta a bauta masa a bauta masa shi shi kadai wahadahu la sharika lahu Allah shi kadai ya cancanta duk abubuwan da ake bauta wannan kowa ya san ƙarya ne kowa ya san ƙarya ne tun kafin ma musulunci ya zo sun san abubuwan da suke bautawa na shirka ƙarya ne abin da ake faɗa akan imurin kai wani mawaki na jahiliya aka kai yaƙi garin su aka kashe mar ubansa ya tashi sai ya shirya zai je ya ɗauki fansa akwai yadda suke ɗaukan sa'a a gurin gunkinsu akwai kibiyoyi guda uku za ka rufe idan ka zaro ɗaya guda ɗaya za ta ce maka kaje in kasuwa ne wai akwai sa'a in yaƙi ne akwai sa'a ɗaya kuma ce maka karkaje wai ba sa'a kenan ɗaya kuma ba komai a jikinta in ka ɗauko ta to ita ba ta yi sai ka sake ɗaukowa to da ya rufe idansa sai ya ɗauko karkaje sai mayar ya sake rufe idan sai sake ɗaukowa sai sake ɗaukowa karkaje ya sake rufe idan sai sake ɗaukowa kibiyoyin da yawa a ciki amma dai ɗaya rubutu kaza ɗaya kaza ɗaya kuma babu haka ya tashi kawai sai sa takobi ya sare kan gunkin ya ce ai dan ba ubanka aka kashe bane shi ya sa kake cewa garaje ka gani tunda bai ma abin da yake so ko ya tafi yakin kuma ya je nasara ya ce aikin banza ne kawai da mu kaga sun sani kenan sun san waina abubuwan ƙarya ne to mu ma nan da zaka ji an ce wani ya ce shi Allah ne akwai mutanen da suna na a garin nan wani yana da shagon an biya kace ba ni canji dan Allah sai ce Allah wa ni haka yake faɗa an yi ta yakarsa da wa'azi da sauransu da yanzu sun daina to amma duk sun san ƙarya ne aiko duk ƙarya ne to Allah shine a haƙu man ubida wa haƙu man humida Allah maɗaukakin sarki shine wanda mafi cancantar a gode masa godiya ta alhamdulillah wancan ta shukura suka ce ita ce mi ita ce ka yi aiki Allah ya maka abubuwan alkhairi ka dage kai ta aikin kirki shi kuma wannan na, na, na godiya ka ce alhamdulillah mala ya ce fa inna dinal islami ya tazamman salafati umurin ya ce ka sani addinin musulunci fa ya tattara wa'insu abubuwa ne guda uku ya ce wahiya na farko shine al'aqida aqida ya zama a ranka akwai Allah Allah nan shine ya halicce mu ya sa mana kwanaki daga kwanakin sun cika ko da ciwo ko ba ciwo dole a koma Allah nan shi kadai ne mai arzutawa in Allah ya rubuta zaka samu duk duniya ba wanda ya sai tare ka to ya zama kana da aƙidan babu mai bayarwa babu mai hanawa sai Allah in Allah ya baka ka gode ko in baka samu ba kai ka ɗauka wani ne ya je wani abu ka rasa ba haka wani to ya zama kana da aƙida ka yadda da Allah yadda da Allah shine maganin dukkan damuwa a lokacin da ka daga hannu kake addu'a in ka yadda da Allah wallahi ko zaka ji Allah ya amsa zaka ji kawai Allah ya amsa kawai sai dai lokaci to na farko aƙida kaɗaita Allah kaɗaita Allah wani mai waƙi na cewa ala kullu shay'in ma kalallaha badin ala kullu shay'in tadullu ala annahu wahidun duk wani abu da ka gani a duniyar nan in dai ba Allah bane ba to wani abu shirme Allah ne kawai Allah to na farko ka zama kana da aƙida har ka zo ka wani ya kautar da kai akan daidai na taba ganin wani an yar mota ya je gun biki da ya dawo motar wayarsa tana kan dashboard ya sa ta a gareji ya aika masa kiɗin gida har ya tafi sai ya tuno ya manta wayarsa ya dawo ya leƙa gance ce kawai bari da safe na karɓa da gari ya waye da aka zo aka rasa waya babu bata mota waya mai tsada hankalinsa ya tashi ya ka samu wani ya ce ma ai kana zuwa gurin wada gobe da nisa ai zai sa a dawo ma da shi da aka je wancan ya ce a ba da dubu uku za a dawo da waya aka ba da dubu uku da aka zo ana gaya wani mai aƙida a ce ai ga shi ma an ji an ba da dubu uku akan za a dawo da waya ya ce an ba da dubu uku ya ce eh ce to lalle kuwa wayar a lokacin dubu saba'in da ya ce ya yi asarar dubu saba'in da uku kenan aka ce a wani fuka za ka za ce a da gaskiya ne da lokacin za a ɗauko ta a miko masa kuma haka aka tafi ba a samu wayan nan ba kage ya asara waya kuma ya asara imani ko yawwa to karka yadda da haka yawwa tun abin da Allah bai hukunta ba ba zai faru ba in ya faru kuma ka yi hakuri wani abu mafi alkhairinsa zai zo duk abin da ka rasa an ka rasa wani abu to Allah ya ajiye maka wanda ya fi shi kar ka tada hankalinka wallahi a cikin 'yan sati biyu nan ko uku wani masallaci na tsaya ne sallah sallan gaba ɗaya ban fi minti shida ba sallan isha ne na fito an ɗauke takalma na shi kenan kama hanya ta na tafi amma a cikin satin sai allah ya bani sababbin takalma guda biyu na fata na musamman kaga wancan ko tuno da shi na yi shi wancan ɗin daman na fi shekara biyu ina taka shi shi ma na fata ne mai kyau amma wallahi sai Allah daman ni na san kawai tunda hakan ta faru to ana nuna cewa ne akwai wani abu kuma mai kyau zai zo kuma ya zo to in kana da aqida komai na Allah ne ka roki Allah ka zuba wa Allah iko nace yace mala yace na biyu wa shari'a addinin musulunci ya kunshi aqida da kuma shari'a ita shari'a shine in ka zo za ka yi tsarki yaya ake tsarki hadisi annabi yace zai wuce ta makabarta tare da sahabbai ya nuna musu wasu kabari guda biyu ya ce suna cin wuta ba akan koyo ba ba akan wani abu babba ba sai akan wani abu karami duk za su iya denawa ya ce guda ɗaya akan tsarki ne idan ya je baya kyautata tsarki mutum ya je tsarki ya jira sai ya gama fitsari ya sa ruwa ya wanke ya tabbatar yawon ku haka ake su amma akwai wanda za ga sun ɗauki buta a cike da ruwa sun tafi sun daga kamar ma ba su taɓa ruwan ba a'a ka bar guri da zarni ka yi tsarki ka kura da ruwa haka ake so ya cikakken tsarki in ba haka ba akwai matsala ya ce guda ɗaya matsalansa shi ne baya tsarki mai kyau akan fitsari sai ya jajjaba ya tafo da najasa ya hada a jikinsa da tufafin shi ko yayi ibada kaga bata yi ba a shari'a kenan sai kaga a shari'a ya ake tsarki ya ake alwala Imam Ahmad dan Hanbali da ɗalibin shi Abdullahi bin Mubarak aka ce sun taɓa yin tafiya suka zo bakin wani gari suka san masallaci suka tsaya za su yi alwala wani dattijo yana alwala suka ga bai iya alwala ba suna gefe suka ce to dattijo nan fa bai iya alwala ba ya za a yi mu koya masa alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to yanzu in mun ce za mu mar wa'azi mu mar wa'azi ba zai da ba zai ce to shi aka haife mu yanzu ya za a yi suka ce mu kullum wata gefe sai suka zo ɗaya ce masa baba ce mun yi alwala ne wannan ya ce ni ban yi alwala ba ni kuma na ce na iya musu ya harke mu shine muka zo ka koya mana yadda ake alwala idan ne ce to kai yi alwala mu gani sai alwala irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah in zai alwala yana wanke hannun shi ne haka a haɗe guda uku aka ga wani yazo zai wanke nan ya wanke nan duk da a cikin malaman fiqh akwai wanda suka ce a wanke nan din ku a wanke nan din ku amma ba su dace ba wanda yake daidai na hakan ne to in aka wanke nan uku sai kuma kurkurar baki da sheka ruwa shi ma uku ake in an ɗebi ruwan manzan Allah in ya kurkura sai ya zubar sai ya sheki sauran haka yi in ya yi uku sai ya wanke fuska tun daga dungunan hannun tun daga matsalar gajiyar ƙasan wuya uku a wanke hannu sai an iso gwiwar hannun na an fita a cikinta kai wanda ga ba sa ƙarisowa gun in ba su ƙariso gun ba akwai matsala shafar kai akwai da yawa shi ma ba su iya ba musamman mata manzo Allah in ya jika hannun shi dora shi yake a kayan kayan gashinsa sai ya tafi da shi gaba ɗaya har baya har baya amma mata an ka kula ga sun jika hannun yatsan suke sawa ga yatsu bai yi ba suka ce wanke kayi farilla ne Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku kayin gaba ɗaya za a shafa shafi kunnuwa a wanke kafafuwa manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata har tsefe ya tsin kafa yake saboda tabbatar ko ina ya ruwa sai ɗaya wannan alwalar sai ɗayan ma ce tukke ce wa ɗayan ma kai shi ma sai irin wannan din duk iri ɗaya suka yi sak sai da cizon da girgiza kai duk da ba shi da ilimi amma yana da hankali yana da hankali sai ce alhamdulillah ce ya ce na gane ni ne ban iya alwala ba kuka zo kuka koya min da wayo ya ce to Allah ya albarka an koya an koya haka ya gaya musu to kage yanzu irin wani alwalan akwai da yawa wallahi ba ita suke yi ba sannan sallah shari'a ta zo da yadda ake sallah da yawa inda kudi ake zaunawa a zaunar kada kudi wasu suna zuwa su sallah wallahi ba za ka biya su ba me dalili ko abin da suka dama suke to shari'a so ake a bita abin da ta ce shi za a yi abin da bata ce ba a bashi wanzu wannan gurin muna da matsaloli mutane da yawa sai su zo kowai mutum in zai yi abu ba zai tambayi ya yake ba kawai sai zo yi da ka Allah ya ji kamalan kabiru ahmad ya ce duk wanda ya yi da ka kuma zai da ku ba a yi da ka to shari'a kenan a karanta yaya ake yi sai a yi ya ce wal akhlaq da kuma ɗabi'u ɗabi'u za mu ji yadda waɗansu waɗanda ba musulmai ba suka musulunta saboda ɗabi'u imam abu hanifa aka ce wani makocinsa ba majuse ne ma wuta yake bautawa sai wani laifi aka kama shi aka kai shi hukuma ta kai shi gidan yayi aka masa tara ba zai iya biya ba shi imamu abu hanifa sai ya tashi ya kai masa ziyara gidan yara a nan ya ji halin da yake ciki me ya faru kaza kaza ne kaza kaza sai kawai ya biya kuɗin aka sake shi wallahi da suka dawo sai zo gida musulunta sai zo musulunta ga su ne yanzu ka shiga gidan kurkukun nan sai ka samu wani wala akan dubu uku ne aka daure shi wani akan akwai wanda akan ɗari takwas ma aka daure shi wasu kwalebanin nemo ya sata aka kai shi aka daure shi aka yi kaga an ka biya mar wata kai sanadin tubansa kenan to shine yace abu uku ne aqida da shari'a da kuma akhlaq mala ya ce wata taksul akhlaqu bi annaha qasimu mushtarakun bainal uqala'il bashar yace kuma a cikin waina abubuwa kyawawan ɗabi'u suna da tsananin muhimmanci saboda su wani kaso ne wanda ya haɗa dukkan mutane masu hankali kowa da kake gani yana zaben mai kyakkyawar ɗabi'a ne rashin kyawun ɗabi'ar mu ya sa muna ta cutar da al'ummar mu mu sani ba misali za ka iya samun mutum malami ne ko a jami'a ko a wata kwaleji inda yana da kyawawan ɗabi'u duk yaran da suka zo gabansa wannan kyawawan ɗabi'un za su koya amma ba da su sai mugunta sai ta musu mugunta ya ta doka su ya ta ba su kari oba ya ta ba su matsala a lokacin da waɗanda ba mu ba kuma waɗanda ba mu ba ba musulmai ba kamar kiristoci jawa nasu suke koya musu su iya kuma taimaka musu su samu abin yi haka suke suke daga al'ummarsu in ka zo asibiti haka ne in mutum ba shi da kyawawan ɗabi'u sai ka ga yana tsawa a marar lafiya kuma shine mai kula da marar lafiya sai kafin a abinan a ta fusata ana faɗa amma da a ce an ɗauki kyawawan ɗabi'u duk kuma an karantar amma ba a ɗauko su ana aiki da su ba ne kowane ma'aikaci sai an koya masa ɗabi'u ko kafin ya zo ya fara aiki to amma sai a ƙi ku kaga yanzu lakcarorinmu da muke da su inda ce sun gane yara da yawa za su seta su ba za su faɗi ba ni malami ne ina karantarwa duk ɗalibai na da nake karantarwa suna jin daɗin karantarwa ta ba na yadda na ya faɗar da mutum na kai kokari in taro ka ta san taro ka ta nan ko da tilas in sa ka kai abin da zaka iya din kuma ka zama ka iya shi kenan daman kai aikin ka kenan to kyawun ɗabi'u yana cikin irin wa'inan wanda dukkan masu hankali malam ya ce sun yadda da cewa kyawun ɗabi'u wani babban al'amari ne wanda ba ka taɓa jin daɗin zaman duniyar nan ba sai da shi ya ce la ya kawo fiha iktilafu babu babu saɓani kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba ya yarda da kyawun ɗabi'u cewa abu ne mai kyau shine malam yake magana a kayan wannan shine yake cewa ya ce fa inna unasan كثيرين يحكمون على صحة الدين الذي يؤمن به الإنسان من خلال سجاياه ومعاملته yace da yawa daga cikin mutane suna hukuntawa a kayan ingancin addinin mutum da kirkinsa to ya tattara ne a kayan kyawun ɗabi'unsa ta hanyar mu'amala daga an zo ana mu'amala da kai sai ya zama bakka da kyawun ɗabi'u ba za ka shaurari mutane ba ba za ka yi abin da ya dace ba to alama ne da cewa addinin kama ba shi da kyau in kana da addini ya kamata a ce kana shauraro kana gyarawa shi ne mala ya ce liza saboda wannan fa na hannu muhutajuna litarbiyyati anfusina wa auladina ya ce lalle gaba ɗayanmu muna tsananin bukata wajen tarbiyyatar da kanmu akan kyawawan ɗabi'u da tarbiyyantar da iyalanmu akan kyawawan ɗabi'u wasa'ilul muslimina ala makarimul akhlaqi da kuma sauran musulmai mu ga mun ɗora su a kayan ɗabi'u waɗanda suke masu daraja min huna ja'a hadha alkitab alladhi sammaytuhu khulqul mu'min yace to saboda haka ne ma wannan littafin na ambace shi da ɗabi'un masu imani liyakuda bi ummatina ila makarimul akhlaq don ya dauki al'ummar mu ya dora ta kayan kyawawan tada kyawawan dabi'u wa jalilil mafa wa jalilil fada'i da abubuwa na darajoji masu girma wa ibul kisali da abubuwa waɗanda suke masu kyau na daidai yace as'alullaha ayyan fa'ala ayyan fa'a bi hadha al-musannif wa an yaj'alahu fi mizani hasanati yace ina roƙon Allah ya amfanar da wanda ya wallafa wannan littafi kuma ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyuka na yace wa innani ahadiyahu li ummi wa abi wa auladi yace wannan littafi na gabatar da shi na bayar da shi kyauta ne zuwa ga mahaifiyata da mahaifina da kuma 'ya'yana ya ce rauzatun wa suhaibin wa shifa'u wa'inan da 'ya'yan nasha ya ce wa zauji wa shiyuki na sadaukar da littafin nan ga matata da kuma malamaina dr mustapha murad yauwa wannan babban malami ne a ƙasar misra ina da wani littafi da na karanta shi sunansa alfu ƙissa ƙissoshi ne guda dubu a ciki masu kyau wayansu a cikin ƙur'ani ya ɗauko su wayansu a cikin hadisai ya ɗauko su wayansu kuma a cikin rayuwa yau ta yau da take gudana ya saka su littafi ne mai daɗin karantawa ƙissa dubu to marubuci ne sananne haka ya ce fadul husnul kuluk ya ce falalan kyawawan ɗabi'u ya kulu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana faɗin cewa inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jimala lalle Allah kyakkyawa ne Allah maɗaukakin sarki kyakkyawa ne kyawun da ido bai taɓa gani ba ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in yan aljanna sun shiga aljanna an ba su komai sai Allah ya ce musu kuna so a ƙara muku ce ya ubangiji ai ka ba mu komai komai ka ba mu a yace kuna so a ƙara muku suka ce eh sai Allah ya ɗauke hijabi tsakaninsa da yan aljanna sai su rika kallon Allah manzon Allah ya ce ganin Allah ya fi shiga aljanna da saboda Allah kyakkyawa ne to yuhibbul jimala Allah yana son kyau yana son kyautatawa yana son ado mutum ya zama kayansa a wanke jikinsa a wanke ya yi amfani da sabulu ya yi amfani da turare ya yi amfani da man shafawa wannan duka sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda ake so mutum ya rika wanke bakin shi kullum manzon Allah na nayi ce abu na farko da annabi yake yi in ya farka da dare yakan yi asuwaki ne wanke bakin shi sannan abu na ƙarshe kuma idan zai kwanta shi ne wanke bakin shi ka gwada ka ga kullum ka wanke bakinka sau biyu ka ji bakinka zai yi wari akwai wata da take shiga gidana sai mata suke cewa warin kashi take yi ta zo ta saka wari sai na ce musu ai ba wani abu warin kashi sai suka ja sai ce to zan ba da ka'ida ga abin da nake so ta yi sai kilin duk gashin jikinta ta aske shi na hamata da na al'aura ta ji kanta ta gyara shi ta wanka da kilin za ta na wanka kullum kayan da ta sa yau kar ta sa shi gobe ɗauko nawa ke ta saka mu sati biyu mu gani wallahi ba a yi sati ba sai ta daina wari ta dawo tas za ka ji mutane ai suna faɗan akwai wanda suke warin kashi ko to ba wani warin kashi kawai rashin tsafta ne ma babu wannan babu shi in mutum zai ɗauki layin tsafta tas zai fita a cikin wani abu wallahi zai ta fita a ciki suka ce a an daɗe ku ana ganin haka take na ce wallahi tsabar rashin tsafta ne to ba a san haka wai aure da yawa da zaka ji mata suna kokawa su ce maza suna warin maza duk rashin tsafta ne manzala ce wa yuhibbul ma'alil akhlaq Allah yana son ɗabi'u kyawawa ɗabi'u nagari nagartattu wa yakrahu safasifaha Allah baya son munanan ɗabi'u wannan hadisi mala yace akrajahu tabarani fi fil awsat imam tabarani ya fitar da shi a cikin littafin shi al awsat wa bin asakil bi isnadi sahihin kama fi sahihil jami' kamar yadda ya zo shi a cikin littafin sahih jami na shek nasiruddin albani ya inganta shi al-silsilatu sahiha sannan ya zo a silsila sahiha shi ma ya iya iya ingantaccen hadisi wannabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu kana yas'alu rabbahu ta'ala husnul khuluq haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi kyawawan ɗabi'u ma annahu sahibul azim duk da cewa shi mai ɗabi'u ne na gari manya amma yana roƙon Allah ya ƙara masa yace allazi tafawwaqa bihi alal kamali makarimul akhlaq waɗanda suka tabbatar yadda annabi ɗabi'unsa suka zama cikakkun ɗabi'u ne mafiya kyawu amma duk da haka li'annahu arada al-mazida min al-akhlaq al-husna yana buƙatan Allah ya ƙara masa kyawun ɗabi'u faka ne kolo daga cikin addu'o'in annabi na cewa Allahumma kama hassanta kalki fahasin kuluki manzo Allah aka ce ya daga madubi ya kalla wani addu'an ganin madubi ne tana nan cikin sunnul muslim yana cewa ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta manzon Allah kyakkyawa ne saboda kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mata da yawa da suka zo suka ce sun bashi kansu ita mata ta zo gaban annabi ta tsaya ta ce ya rasulallah inni ahabu laka nafsi ya manzon Allah na baka kaina manzon Allah ya daga kai ya kalle ta ya ganta ya sun koyar kanshi aka ce bata masa ba baya su sai sun koyar kanshi bai ce komai ba ita ku ta nemi gu ta zauna shiru aka zauna can sai wani sahabi ya ce ya manzan Allah zawwijini ha fa in lam yaka biha haja aura min idan kai baka so annabi ya ce to kana so ya ce eh ce to je ka kawo sadaki a ƙarshe dai annabi ai aura masa ita ko kaga manzon Allah kikkiawa ne sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya kalli madubi sai ya ce Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta fa hassin kulki Allah ka kyautata min dabi'una kai ai mutanen da ake cewa suna da kyau irin kyan dan mace kaga mace iya mace amma da ka san ɓarau ne haka take yawwa wallahi tabi kaɗan ban dubu biyu ta bi kaɗan ban dubu uku haka za ta ta tambayan kuɗi kuma mutane abu abin da ban sa so kenan ko ba haka ba tana da kyau amma kuma babu ɗabi'u to mai kyau kamata ya a ce na da ɗabi'u kuma matsalan da ake samu zai ke ƴaƴa da yawa na masu hali sai su taso ba su da ɗabi'a saboda an ba su haka kara zube in wani ya zo ya aure su ba zai iya zama da su saboda ba su da ɗabi'u akwai wacce aka aure ta ta je ta bata iya abinci ba wannan babban matsala ne yarin ya kamata a wahalar da ita ta iya girki ta iya kunu ta iya wanki ta iya guga duk ta iya wannan saboda duk yanayin da ya same ta ta rayu kowace satin ta biyu mijin ya dawo da ita gida ita kawai latsalatsan waya ta iya ma duk wasu abubuwa ba ta iya su ba kaga ba daidai ba ne irin su wankin nan akwai bukatar a rika sa yara suna yi a ga an aurar da yarinya ba ta iya ba ta iya wanki ba sai dai duk abin da ta cire a jikinta ta ajiye shi sai dai wai wani ya zo ya wanke mata ina aka taɓa rayuwa da haka kyawa wanda bi'u annabi sai ya ce kamar yadda ka kyautata halitta ta ya Allah ka kyautata halayena wa yaqulu annabi yana cewa Allahumma ahadini li ahsanil akhlaqi yace ya Allah ka shirar da ni zuwa ga mafiya kyawun ɗabi'u la yi hudali a hasaniha illa anta babu mai shirewa zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u sai kai wasirif an ni aha ya Allah ka kawar mun da munanan ɗabi'u la ya sirifu an ni aha illa anta babu wanda zai iya kawar mun da munanan ɗabi'u sai kai ai akwai mutane da yawa suna so su kirki amma sai su kasa saboda wannan halin ya yi rinjaye a kansu na rashin kirki ya yi rinjaye a kansu kowa yana so ya kirki amma ya kaji har wasu suna cewa ai dama kirki bai karbi kare ba haka ake faɗa aiko to ka roƙi Allah ya ɗora ka a kai in ka roƙi Allah sai Allah ya ɗora ka a kai shi kenan na ga wani ya tada mashin sai ya tsallaka zai tsallaka wani yana bayansa zai iya ragewa wancan ya wuce shi ma ya wuce amma saboda zuciyar sai murda da sauri ma ya ƙariso shi ya tsoye zazzage shi gaggawar magana shi kuma wancan ɗin kawai ya yi shiru ya murda ma ya wuce shi sai shi wannan ɗin sai ya sake matsowa ya iso shi ya cika malam Allah ya ƙara maka hakuri ina zazzage gaba baka ce min komai ba shi da kansa ya zo ya faɗa mara haka to kaga haka ne to in kana addu'a sai ka ga abin da zaka iya ɗaukan abu ko da an maka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa haka wa kana salawatullahi wa salamuhu alaihi yasta'idu min sayyi'il akhlaq mai tsira da aminci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari da munanan ɗabi'u wa qabihu sajaya da kuma munanan ɗabi'u da al'adu akwai al'adu munana akwai ɗabi'u munana a gane to manzan Allah yana neman tsari da su sai ga mutum ya samu aure zai yi aure amma sai gayyato masu kiɗa ko a ce sai an yi fati sai an yi kaza in ba a yi ba zai ji kamar an ci mutuncinsa ba a yi biki ba saboda wancan ɗabi'un sun yi muni abubuwan da ake nema albarka duk sai a zuwa jera wasu abubuwa abin kullum har gaba yake yanzu an kai matsayin da har rawa ake yi da uwar miji ko kuma uwar amarya ko Allah ya sauwake to munanan ɗabi'u ne ba a san su wasa fasifal adabi da munanan laduba fa yaqulu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkiratil akhlaqi ya Allah ina neman tsarinka da munanan ɗabi'u wal a'amali da munanan ayyuka wal ahawa'i da kuma san zuciya shin ga gaskiya yana kallanta amma ya cewa ɗa ba zan iya yin ta ba sai bi son zuciya dama matsalar ɗan adam kenan Allah maɗaukakin sarki cikin ƙur'ani ke cewa duk wanda wa man kafa makama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa duk wanda ya ji tsoron da za su haɗu da Allah ranar mutuwa kenan ranar komawa lahira ranar shiga kabari kasancewa babu makawa kuka kusan shiga sai kai kokari ka hana kanka bin son zuciya wannan shine duk yake cikin mu kananan mu da manyan mu kwanaki mota ne ta faɗi a nan hanyar a nan wajen yagana lawal motar gas ne ta yi fakin ta faɗi sai mutane malam talakawa suka rinka ɗebowa jirkoki da bahu bahu da kofuna aka tafi a guje aka zo za a ɗebi ganima ashe su ma duk irin shugabanni da duk barayin ne ba zani ba sai da aka ɗebo sojoji da 'yan sanda da waye suka tare kuma gobara ta tashi a yan shayi ko ka ga wayannan ai san zuciya ne amma kowa ya san ba daidai bane in Allah ya tsare ka sai ka ga ba za ka ba wal adwa'i yawa al adwa shine mummunan ciwo Allah ya jarabe ka da wata jinya mara daɗi wai jinoyi marasa kyau aiko cin ya fada kansa ne cin ya fada wasu ciwuka dai ga sunan na zamani waɗanda za su zo su ya galgala mutum malam me shi baya to annabi yana neman tsari kar Allah ya jarrabe shi da mummunan jinya har ya rasu kuma Allah bai dora mashi ba kai ma da ni muna addu'a sai Allah ya tsare mu mala yace wa bi husnul khuluqi yudrakul mu'minu darajatu fursanin nahar wa rubanil layl da kyawawan ɗabi'u ɗan adam zai iya mutum mai imani zai iya riskan darajar wanda yake kullum azumi yake yana azumin litinin da alamis ko yana azumin annabi dawuda duk azumin da ake na alfani na almuharram ne duk yana yi na tasu'a da ashura duk yana yi kai kuma bakka yi amma kana da kyawawan ɗabi'u to sai ka zo ka wuce shi ma a daraja a ko na ga duk alamis sai sun yi azumi ko duk litinin sai sun yi azumi amma kuma sai ka ga kuma yanzu za su kututtumu wani yanzu za su ci mutuncin wani to wani azumin da aka ya zama na banza ke wanda yake da kyawun ɗabi'u bai cin mutuncin mutane to ya fi ka yawa ba su san wannan karatun ba warhubanin laili da kuma mutum kullum zai tashi da daddare sallan dare sallah mafi alkhairi mafi girma shine da daddare ka tashi ko raka biyu ne kai sallah ai ga mutum ya kasa akwai masu yi amma kuma ta bangaren halaye kuma basu da shi cikin hadithi aka cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mata nan akwai sallah sallar dare akwai azumin nafila bayan sallolin farilla tana yin wa'inan amma makotanta tana cutar da su annabi ya ce wallahi ba za ta shiga aljanna in dai ta mutu a haka ta wuta za ta je wanda kattai sallar kattai wancan azumin ta zama tana mutunta mutane haga wannan karatu ne amma wallahi da yawa ba su san shi ba eh yace wasu wani alquwani wal mustaghfirina bil ashab da masu yin istighfari a ƙarshen dare kana so ka more kai irin irin irin na wani sahabi sa'ad ibn abi waqasim shi kullum abin da yake in ya zo baccinsa yake da daddare in ya zo zai kwanta sai ya ce duk wani wanda ya mun ba daidai ba na yafe masa cikin musulmai ba na bukatar in je gaban Allah a yi shari'a ma tsakanina da mai sallah sai kwance sa sai can gab da asuba kamar yanzu ne a ce sai mutum ya tashi karfe hudu da rabi ko ma biyar saura kwata ko ma biyar tun ya tashi sai alwala sai na fila raka'a biyu mai kyau da yi ta alitse minti biyar ya ishe ka kai na fila raka'a biyu kuma mai kyau ce daga hannu ya ta istighfari daga nan ya wuce masallaci a yi sallah da shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wata ran sahabbai suna zaune sai ya ce duk wanda ya fara wucewa ta tsakanin dibinan can dan aljanna sai zo ya wuce wata da ce duk wanda ya shigo ya fara shigowa nan dan aljanna ne sai ya shigo shine abdullahi bin amr bin al-as ya bi shi har gida yace me kake yi ne yace zai je kwana a gonsa ya je kwana gaba kwana ke na sallah ba iya wannan raka'a biyun yake a ƙarshen dare ta istighfar Allah ya ce wa bil ashabihim yastaghfirun to shine da safe ya ce mar me ya faru ne ga abin da annabi ya faɗa sai na ɗauka cewa wani abu kake na ibada wanda ban mai kuma gashi na zo na gaba kwana kake kana sallah ba sai ce mar i ai al'amarin yanda yake ce ni ban taɓa kwana da bakin cikin musulmi ba saboda wani ransa in ya ga wani ya canza takalmi ko ya canza mashin ko ya sai mota ko ya yi sabuwar riga shi kenan sai ya wuni da bakin ciki ya ce shi bai taba haka ba akwai ana yin haka wani ya taba gaya mu ani ya gaya da bakin sai ce ai jiya kwana ne bai yi bacci ba sai na ce me yasa yace makoci na wani ai ya biya wa umman samaka ya biya maka kuma ya biya wa umman sanca to murna ne ta yana gaban jiwo ne ce wallahi bakin ciki ne na ce to me yasa yake ai mutumin nan ya kamata a bincike shi dan ba a san nawa ne da shi ba duk wanda ya biya wa kansa maka kuma ya biya wa kuma su to mata na ce to ai ba komai wallahi da mutum ya je makan ya dawo sai sai gida ya ce ka gani ko ka ga mutumin nan fa ina gaya maka da ya ga matsa sai ya sake tsaye mota to shi hankalinsa tashi yake yi kawai wannan ya samu kaza ina ruwanka sai ma ba na ga yana zuwa ba to shi abdullahi a sa'ad bin abi wakar ce bai taba kwana ba ruwan sa inda musulmi ne samu abu zai marmurna mar fatan alkai sai sai kuma wannan sallar da yake in ka dauki wannan ba za ka kasa ba eh ba za ka kasa ba yanzu wanda ya tashi ya raka a goma sha ɗaya da dare gobe ma ya ji ma ya to ba za a je ko ina sai sabi ba kowa ne ke iya daurewa ba amma an karke wannan din shikenan to shine shine ya kulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah cewa innal muslima almusaddada la yudraku darajata sawamil qawwami bi ayati llahi bi husni khuluqihi yace lalle musulmin da yake wanda yake almusaddad wanda yake yin addini yake yin ibada daidai gurgurdan yanda ya kamata ya dauki setin ibada ko yana riskar darajar mai azumi wanda yake mai kiyamun laili saboda shi kyawun ɗabi'unsa sai samu darajar wancan ne wa karami wa daribatahu ai da karamcinsa da kyawun ɗabi'arsa sai samu wancan ƙala ne wa ƙala ya ce wa inna akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kowa cikan ɗabi'u wa inna husnal khuluqi la yablugu darajata saumi wa zakati yace lallai darajan kyawun ɗabi'u tana kaiwa darajan wanda yake yin azumi da kuma bada zakka kai baka da kuɗi baka bada zakka ba amma kana kyakkyawar ɗabi'a sai ka iso wanda ya bada zakka a lada yace wa husnul khuluqi alamatu hubbillahi wa rasulihi kyawun ɗabi'u alama ne mutum yana san Allah yana san manzon Allah in ka juya aka si wanda ba shi da kyawun ɗabi'u to baya san Allah baya san manzon Allah ko da yana faɗa da baki famman idda muhabbatan lahi wa rasulihi duk wanda yake da awan yana san Allah da manzansa fa alayhi ay yabirrahuma ala sihhati zalika bil istiqamati bil istiqamati ala makarimil akhlaqi ya ce to wajibi ne a kansa ya bi Allah da manzonsa ya musu ɗa'a a kayin tsayuwa a kayin kyawawan ɗabi'u sauran hadisai guda biyu ko uku mu karasa babu wannan ya ce an abdurrahman bin al-haris radiyallahu anhu kala kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi dahurin abdurrahman dan haris ya ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kawo masa abin alwala faga masa ya dahu fata wabba'a annabi ya sa hannun shi ya wanke ya yi alwala ya ce fata tabba'a nahu mu ma muka bibiye shi fahas ya ce fahas wa nahu fakalan nabi sallallahu alaihi sallam ma hamalakum alama fa'altum annabi ya ce a'a me yasa kuka yi abin da kuka yi qalu hubbullahi wa rasulihi ce san Allah ne da manzonsa akwai Abdullahi ibn Abbas wata ran ya kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi ya tashi ya dauki buta yayi alwala ya tada sallah shi ma sai ya tashi dauki buta ya kama ruwa inda annabi alwala ya zo ya zo jeru da manzon Allah sai ya tsaya ta gefen daman annabi shi kuma annabi sai ya sa hannunsa ya kama shi sai ya mai shi ta gefen hagun ta baya sai suka ci gaba da sallah haka ya ga annabi yayi ne shi ma sai yayi to su ma sun ga annabi yayi alwala su ma sai suka yi sai ce me yasa kuka yi suka ce a manzon Allah ai mun ga kai ne ai san san Allah da manzon sa kale yace fa inna ahabbtum yace fa in ahabbtum ayyuhibbukumullahu wa rasuluhu wa addu za atamantu yace to in kuna so Allah da manzansa su so to in aka ba ku amana ku rike amanar ku cika ta kar ku ci amana yanzu akwai mutane da yawa suna cewa suna san Allah suna san manzo Allah in ka ba su amana kuma su cinye ta sun shahara da cin amana ko har ma akwai wani da yake cin amana ta mutane sai a jamar Allah isa wata ran wani jamar Allah isa yace to Allah ya sa ta samu gunda za ta hau aka ce me kake nufi yace ai ni an daidai ana jamin Allah isa gawa wannan din ba maki faduwa za ta haka ya faɗa wallahi ya ce to in dai da gaske kuna so Allah da manzon so su fito in an ba ku amana kar ku ci ku rike ta yake wa asdaqu idza haddastum in za ku yi ta'i kuma zance to ku faɗi gaskiya kar ku yi ƙarya akwai da yawa an zo ana ta'i wallahi zaka ga wani ƙarya yake an san makareci ne sai a zauna kuma ana jinsa shi ya san ƙarya yake su ma sun san ƙarya yake ko har ma an zo aka ce waye faɗa cewa ne ce kai da Allah ku rabu da wani annabi ya ce in za ku zance to ku faɗi gaskiya kar ke ta ka ɗauko zancen ƙarya ka faɗa wa hasinu jiwara man jawara ku duk wanda ya makwabce ku ku kyautata masa a zamantakewa ku kyautata masa wanda ya zo zai zauna da kai ko a asibiti ne ko a adaidaita sahu ne kar ka cutar da shi ka kyautata masa in dai kuna so Allah ya sauku to sai kun yi haka wani hadisi hasan ne aka da muka barani Allah ya ce wa husnul kulqi wasiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam allati kathiran ma yusabiha ashabahu ridwanullahi alaihim ajma'in yace kyawun dabi'u ita ce wasiyar annabi wanda ya sautewa yana yi wa sahabban shi idan Allah ta tabbata a gare shi kama ja'a an sahibul kulqi sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ya zo a hadisin annabi yana cewa ittaqillaha haythu ma kuntu haythu ma kunta ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha duk sanda kai wani aiki mara kyau to kai sauri ka aikata mai kyau a bayan zai shafe wancan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani kuma kayi mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a وثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني ya tabbata hadisi mu'azu dan jabal ɗaya daga cikin makaranta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa kuzil qur'ana min arba'a yace ku je ku koyi karatun qur'ani na yadda a gun mutum hudu sai yace min ibni abd min ibni ummi abd ku koya a gun abdullahi dan mas'ud wa ubay bin ka'ab da ubay dan ka'ab sai yace wa mu'azu bin jabal da mu'azu dan jabal sai ce wa salim maula abin huzaifa wai na annabi ya ce ajiya koyi qur'ani sun iya to mu'azun yana ciki to zai yi tafiya ne sai ya zo ce ya rasulullahi ausi ya manzon Allah kamun wasiya kala sai ce wa ubudullah wa la tushrik bihi shay'a ya ce ka bauta wa Allah karkada kai wa Allah shirka da komai ƙala ya rasulallahi zidni ya ce ya mazala to ƙara mu ƙala sai annabi ya ce iza a sa'ata in kai wani abu mara kyau kowa na yin abu mara kyau ya ce fa a hasin to ka kyautata ka dawo kai sauri ka yi mai kyau wani hasun uka in kai abu mai kyau zai gyara ɗabi'unka muna ya tabbata cikin sahabbai wani ya ba wa wata baiwarsa dabbobinsa raguna da tumaki ta kai ta je kiwo sai ta je kiwo da ta je sai kura ta zo ta kama rago ɗaya ta tafi da shi da ta dawo sai ta ce rago ɗaya ko kura ta zo ta kama da ransa ya ɓaci zuciyarsa ta dugunzuma da ya ɗaga hannu sai ya gaune ta da mari mari kuna ita ke ta kuka wani kagan ya mari mutum sai ya faɗa aiko ya ta kuka ce ta kuka sai ta zo gun manza a sai ya zo shi kuma sai hankalin sai tashi shi ne zo gun manza Allah ce gashi gashi baiwa ta ta je ta yi kiwo an kama ragoni kuma na zuciya na mari ta annabi ya ce ah to me laifin da a ciki ita ta kawo kura manzo Allah ya masa faɗa ya ce to ya manzan Allah me zan yi na shafe wani abu annabi ya ce ya ce wa manzo Allah zan yanta ta in yanta ta zai yi annabi ya ce kirata za ka kirata ta wuta annabi ya ce mata aina Allah ina Allah yake ta ce huwa fi sama yana sama annabi ya ce itika hafa innaha mu'mina yan ta mu'mina ce sai yan tata wannan yan tatan sai shafe wancan malin nata ne haka ake so in wani dalili ya sa kai wani abu ba daidai ba ka sori kai wani abu mai kyau sai shafe wannan din shine wannan karatun da ake mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka karanta abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk